الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 28 ga watan juma'a da akhira shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha takwas lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami usahi na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari wa rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
malam wani wasu malamai suna kawo hujja hujja da wa- da wani hadisi na cewa babu wanda yake cikin zai Buhari cewa babu man man baraka ala rubutaini inda imami awil muhaddis suna cewa wai dalilin wannan hadisin ana yi cewa mutum yana yin sinama wani na sama da shi domin gai gaishe shi ko kuma makamantan haka ko ya- ko wannan ana iya kawo hujja da shi wannan hadisin
a cikin wani littafi babu ni
a cikin sayar buhari kitabul ilmi babu man baraka ala rukubatai inda imami awil da hadis
to ai shayi inda da imami awil muhaddis kuma dukawar ai ba ta gaisuwa ba ce ba domin tambaya ne kamar yadda jibrilu alaihi salam ya zo ya zauna abu maza Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin umar da yake cewa bainama na hannu جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ- إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه wannan shi yana maganar tambaya ne kamar yadda a cikin hadisin ya zo da hadisin da umar allah ya kara masa ya daye gurfani lokacin da aka ringa cika ma manzon allah sallallahu alaihi wasallama wasu tambayoyi shi duka ma mutum a wajen gaisuwa ai nassi ne a bayyana wanda yake nuna haramcin haka hadisin da wani sahabi yake tambayar manzon allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce masa arrajulu minna yalqa akahu a yanhani lahu qala la ya ce ya rasulullahi mutum ne daga cikin mu ya haɗu da ɗan uwansa shin ya sunku ya masa ya gaishe da shi maza Allah ya ce a ya ce to ya haɗa hannu da shi maza Allah ya ce kwarai ya iya yin musafaha da shi amma sunku yawa maza Allah ya ce a don haka wannan hadisi babu dalili wanda yake nuna halaccin sunku ya ma mutum domin yin gaisuwa na'am tarola abu ne wanda aka su wanda zai dafa alkur'ani ya kasance akan hali na tsarki yana daga cikin girmamawa ya zamanto mutum in zai dauki alkur'ani ya karanta ya zamanto yana kan tsarki misali ya yi arwalla wannan yana daga cikin nau'in girmamawa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya masa sallama bayan ya biya bukatarsa sai ya ki mai da masa sallama sai da manzo Allah ya shafi katanga ya yi taimama sannan ya amsa masa sai manzo Allah yake cewa domin ina kyamar na ambaci ubangiji na akan wani hali wanda yake ba na tsarki ba wannan yana nuna mustahabbancin in zaka ambaci Allah ka kasance akan hali na tsarki a ambatan Allah subhanahu wa ta'ala babu wani ambato sama da karatun alkur'ani na'am wankan janaba wankan wai misali mutum ya yi wanka na al'ada wanka haka kawai na dan ya tsaftace jikin shi da ya fito sai je sallah ba tare da yayi arwalla ba dole zai sake sallah domin yayi sallah ba arwalla wannan wanka ai ba ibada bane ba wanka ne wanda yake na al'ada in dai a cikin wanka ya wanke bawalin da ya fito daga jikin shi ai babu wata matsala shi ai yin tsarki wanke ba wani ai mai bukatar wata niyya ta musamman darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu ba littafin da ke bayani game da wato hukunce-hukuncen kyauta mun tsaya ƙarshen babu babi na sha uku baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na shaidawa game da kyauta ma'ana idan ka yi kyauta to ya kamata ka samu wani ka shaida masa domin ya zama shaida akan wannan kyauta da kai ba don komai ba don kada wata kura ta biyo baya musamman abu wanda yake dukiya ce wadda take mai kima idan kama wani kyauta to sai ka samu wani ka shaida masa cewa abu kaza nawa na yi kyauta da shi gaba hadisin da malam ya zo mana da shi a ƙarƙashin baban wato shine hadisin annu'uman ibn bashir Allah ya ƙara musu yadda na faɗa wato shi annu'uman a lokacin nan yana kan mimbari yake cewa a abani abi aqiya mahaifina bashir ibn sa'ad al-ansari Allah ya kara masa yadda wani lokaci ya mun wata kyauta faqalat amratu bintu rawaha mahaifiyata amra Allah ya kara mata yadda sai ta ce la arda ta ce ai ba zan gamsu ba da wannan kyauta da kama dana hatta tushida rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai ka je ka shaida ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tabbatar masa da cewa abu kaza naka kai kyauta da shi ga dana annoma wanda kamar yadda bayani ya gabata ya zo a wata riwaya ta daban a lokacin da ita amra ta haifi ɗanta annuman sai ta faɗa ga mai gidanta bashir ibn sa'ad cewa ai ba za ta tsaya ba tsayin daka game da kula da wannan yaro da tattalinsa sai ya mata sai ya ma ɗanta wata kyauta a lokacin nan ya tabbatar mata cewa ya ba ɗan nata kyautar wata gona tashi daga cikin dukiyar shi wadda ya fi so ya fi kauna zuwa wani lokaci wannan gona da ya ba ɗanta kawai sai ya sarrafa ta ya karɓe gonar shi ya yi sha'anin shi da ita to haka bayan wani lokaci sai ya ma ɗan nata kyautar wani bawa nashi ya ce ya ba ɗan shi annoma sai ta ce masa la'ar da ta ce ba zan yadda ba da wannan kyauta ba zan gamsu ba sai ka je ka shaida ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan tunda an yi ɗaya ba za ta ga biyu ba ta ce sai ka je ka shaida ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka tabbatar masa cewa wannan bawa naka kayi kyauta da shi ga ɗana annoma to a lokacin nan wato shi bashir ibn sa'ad ba ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال سيتي مسا إني أعطيت ابني من أمرة بنت رواحة عطية يتي لليني واتو ناما دانا نأمرة واتو وتكوتا فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله دان هكا تا أمرتي لتيوا إن زو إن تبتر مكا كزمي من شيدا أكن وانا كوتا دليل manzo Allah sai ya tambayi Bashir ya ce masa a abaita sa'ira waladika misla haza sauran ƴaƴanka ka musu kwatankwacin kyautar da kama ɗanka annoman qala la yace a a ya rasulullahi shi kadai na ma kyautar sauran ƴaƴana ban musu ba qala sai manzo Allah yace masa fattaqullaha wa adilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ‘ya'yanku. Ƙala, annu'uman yake cewa faraja a farar da adiyata mahaifina wato a bashir sai ya dawo ya karɓe wannan kyauta da ne. A wata riwaya, maza Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya masa tambaya ya ce masa kana da wasu ‘ya'ya banda nu'uman ya ce kwarai. manzo Allah ya ce kana buƙatar waɗannan ƴaƴa wato su maka ɗa'a irin yadda Nu'man yake ma ya ce ƙwarai manzo Allah ya ce masa to shin ka musu kyauta irin yadda kama Nu'man ya ce a manzo Allah ya ce to ba zan zama shaida wato akan kyauta wadda take ta zalunci shine ya ce fa inni la ushhidu ala jawri manzo Allah ya ce ni ba zan zama shaida wato akan zalunci manzo Allah sai ya ce masa fattaqullah wa adilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku dan haka wannan hadisi yana tabbatar da haramcin bambanta tsakanin ƴaƴa a wajen kyauta ta musamman takanas mahaifi idan ya tashi yin kyauta ga ƴaƴansa to bai halatta ya bambanta tsakaninsu yadda ka ba wa ne haka za ka ba wa ne a magana kuma mafi rinjaye kamar yadda bayani ya gabata babu bambanci tsakanin namiji da mace yadda aka ba namiji haka za a ba mace tare da cewa wasu daga cikin magabata suna ganin ana iya bambanta tsakanin namiji da mace idan an ba namiji kaso biyu mace sai a bata daya kamar yadda allah ya raba a bangare wanda yake na gado menene hujja suka ce domin inda mahaifin zai wanzar da wannan dukiya har mutuwa ta cin masa akan haka ai dukiyar za ta koma gadoci lalle duk da cewa wannan ba dalili ba ne ba mai karfi wanda zai iya zama hujja akan haka tunda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni game da yin adalci adalci ko shine daidaitawa kar a bambanta shine yace fattaqullaha wa adilu baina auladikum manzo Allah yace ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin yayanku to da haka al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa na halatta a bambanta tsakanin yaya a wajen kyauta amma inda sababi kamar ya kasance daga cikin yayan wani ba shi da lafiya wanda ko da kasancewar ya kai lokacin da ya girma ko yana babbansa ko yana yaro cewa yana da rashin lafiyar da za ta iya hana shi kamar misali ya tashi ya samu kuzari ya tashi ya nemi abu wanda yake nashi kamar misali wanda yake miskini wannan illa ce sababi ne wanda al'imamu ahmad yana ganin cewa ba laifi shi akan iya fifita shi a wajen kyautar ko kuma ya kasance saboda addininsa ma'ana wanda ya tsaya ya himmantu akan al'amari na addini neman ilimi da abin da ya kama da haka za a iya fifita shi domin wannan fifitawa da zame masa taimako ne da ƙara kuzari akan abin da ya sa gaba don haka a nan abin da muke so mu gane kenan kyauta ta musamman kyauta ta musamman in mutum ya tashi ma 'ya'yansa to bai halatta ya bambanta amma in wani ɗa daga cikin 'ya'yanka ya buƙatu zuwa wani abu to wannan bai ya nuna cewa in an masa cewa sauran duka kowanne sai an mushi an gane ko cewa kowanne sai an mushi wanda bukata ta koro shi wanda abu ne wanda yake banta da shi to sai a yi masa shi ma wancan lokacin da wata bukata ta taso shi ma sai a yi masa kamar yadda haka na mutumin da yake da mace biyu ko sama da haka in wata bukata ta kama wata daga cikinsu in an mata ba dole ba ita ma ɗaya sai an mata domin ita ma wani lokaci bukatar ta za ta taso ita ma a yi mata amma in kyauta ce ta musamman mutum ya shirya yi wannan dole ne mutum ya daidaita tsakanin 'ya'yansa bai ya halatta ya bambanta kamar yadda kenan a nan mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni game da haka za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها قال إبراهيم وابن يزيد النخعي جائزة وقال عمر بن عبد العزيز لا يرجعان واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه وقال الزهري وابن شهاب في من قال لامرأته هبيلي بعض صداقك أو كله ثم لم ينقص إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه قال يرد إليها إن كان خلبها وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديئة جاز قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال قال أخبرنا هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي أما أمر هو ابن راشد الأزدي عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين فخرج بين رجلين تقط رجلاه الأرض وكان بين العباس وبين رجل آخر فقال عبيد الله فذكرت لابن عباس رضي الله عنهما ما قالت عائشة رضي الله عنها فقال وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة رضي الله عنها قلت لا قال هو علي بن أبي طالب قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب وابن خالد قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه هو طاووس كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يكيء ثم يعود في قيئه malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da hukuncin kyautar miji da yakan yi ga matarsa ko kuma mace ta yi kyauta ga mijinta shin na halatta ga ɗaya daga cikinsu bayan ya yi wannan kyauta ya dawo ya ta da kyautarsa misali mutum ne da matar shi wani lokaci ya yi niyyar kyauta ta musamman ya mata ko ita ta yi niyya ta kanas ta ɗau wani abu na dukiyarta ta masa kyauta shi yana halatta ɗaya daga cikinsu ya dawo ya ce a ya ta da wannan kyauta ya karɓe kayansa ko baya halatta bayan ya mata kyautar ya dawo ya karɓe ko bayan ta masa kyautar ta dawo ta karɓe shine anan malam ya yi babi na musamman sai ya zo da asar na ibrahim ibn yazid an nakai ibrahim ibn- ibn yazid annaka'i na faɗa cewa ja'iza ai hiya ja'iza wannan khabar ne na mubtada wanda yake mahzuf ai hiya ja'iza an masa tambaya ne cewa dangane da wato na miji da ya ma matarsa kyauta ko mace ta ma mijinta kyauta shin ɗaya daga cikinsu yana iya dawowa ya tada kyautar sai yake cewa idan mace ta ma mijinta kyauta ko shi ya masa ya mata kyauta ibrahim ibn yazid annaka'i sai ce na ga kowane ɗaya daga cikinsu wato shi shine sai yake cewa falhibatu ja'iza wannan kyauta ta riga ta wuce maganar a dawo baya ce bata taso ba sai ce wa laysa li wahidin minhuma ay yarji'a fi hibatihi bai zamanto ba ga ɗaya daga cikinsu da dai- da zai dawo ya karɓe wannan kyauta ya ce ya fasa shine anan ya ce ja'iza wannan kyauta ta zarce ta zartu kawai ba maganar a dawo a tada ta idan miji ya ma matarsa kyauta ko idan ta masa kyauta to wannan kyauta ta riga ta tabbata ba maganar wani ya dawo ya tada haka malam ya zo da asar na biyu na umar ibn abdulaziz umar ibn abdulaziz an masa tambaya dangane da wannan hukunci ɗaya daga cikin ma'aurata da ya ma ɗaya ɗan uwansa kyauta umar ibn abdulaziz ya ce la yarshe ali ba maganar su dawo baya in dai wani ya ma wani kyauta daga cikinsu to wannan kyauta ta zarce ba wanda ya isa ya tare mace in ta ma mijinta kyauta ko shi in ya mata kyauta to ya dawo ya ce ya tada wannan kyauta ba ta mata so ba sannan sai ya zo da hadisin da yake cewa wasta azanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama nisa'ahu fi an yumarrada fi baiti aisha radiyallahu anha wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin matansa gaba daya su ba shi damar wato a ci gaba da jiyar shi a ɗakin aisha Allah ya kara mata yadda wato kwanan su rabon kwana ne an gane ko tsakanin su domin kowace mace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rabon kwana gare ta shine tsawon yini da dare awa 24 kenan a lokacin nan ku yana da matansa guda tara don shine asali asali game da rabon kwana shine yini da dare kenan sai inda yarda su da amincewarsu ake dadawa akan haka a yi kwana biyu biyu ko a yi uku uku ko hudu ko biyar in sun yarda sun amince sun dandance to wannan ba laifi ba ne kuma in kai ma ka amince idan baka yarda ba sai a koma asali asali shine wato yini da dare kenan to shine a nan su matan sai suka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayansu sai ne musu bashi damar wato a ci gaba da jiyar shi ma'ana ya jiya a ɗakin Aisha Allah ya ƙara mata yadda kaga a nan kwanan su wanda yake haƙƙin su ne a nan manzon Allah ya nemi cewa su yi masa kyautar waɗannan kwanuka to wannan kyautar kwanuka da suka masa duk wanda ya wuce ya wuce ba maganar a dawo baya ba maganar ta dawo ta ce ta karbe wannan kwana a rama mata ya riga ya wuce na gaba dai tana iya cewa a a yanzu dai wannan kyauta na dakatar da ita abinda zai zo a gaba na gaban tun da bai- ba a riga ba aka bada shi na baya wannan ya riga ya wuce ba maganar a tada shine anan malam ya zo da wannan hadisi kenan na wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya nemi izinin matansa cewa su ba shi damar a ci gaba da jiye shi a ɗakin Aisha Allah ya kara mata yadda wannan yana nuna mana dangane da abin da ya shafi rabon kwana sawa'an shi mai gida ne ba shi da lafiya ko ita ce ba ta da lafiya to wannan dai duka haƙƙinta ne ko da mace ba ta da lafiya haƙƙinta ne a ranar kwananta kenan a je ɗakinta sai dai in ita ta yafi to haka kenan ko da kai ne baka da lafiya to haƙƙinta ne wannan kwana kenan a nan sai dai in ka nemi izini kenan ba laifi kana iya ci gaba da jiya wato a ɗakin yar uwarta kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nemi su ba shi damar a jiya shi a ɗakin Aisha Allah ya kara mata yadda me yasa saboda ya fi samun sukuni da nutsuwa domin aisha allah ikara mata yadda duk a cikin matan gaba ɗaya manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya fi son ta kuma ta fi kyautata masa da haka a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi cewa a ba shi damar ya ci gaba da jiya a ɗakinta a takaice kenan malam ya zo da hadisin domin ya nuna mana cewa in mace ta ma mijinta kyauta to wannan kyauta ta riga ta wuce ba maganar a dawo baya ko shi in ya mata sannan sai ya zo da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa al'adilu fi hibatihi wato mai galgalace da ruwa a hausa kenan mutum ya yi kyauta ya dawo ya karbe kyautar shi shine al'adilu fi hibatihi mai dawowa game da kyautar da yayi ya karbe bayan kama mutum kyauta ka dawo ka karbe manzon Allah ya ce kalkalbi ya udu fi qaihi tamkarkari ne da yake amai ya dawo ya lashe amansa a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamanta mai kyauta ya karɓe kyautarsa tamkar kare ne zai da ke yin amai ya lashe me yasa domin ya nuna mana kin haka da kyamar shi wannan yana nuna cewa karɓe kyauta bayan mutum ya yi wannan haramun kwata-kwata baya halatta a wuri ɗaya ta kada yake halatta idan mutum ya yi kyauta ya dawo ya karɓe shi ne ɗa mahaifi idan ya maɗan shi kyauta yana iya dawowa ya karɓe wannan kyauta shi baya cikin waɗanda baya cikin wannan hali uba shi kadai ne in ya ma dan shi kyauta yana iya dawowa ya karbe wannan kyauta amma in ban da shi to bai ya halatta wani yayi kyauta kuma ya dawo ya karbe wannan kyauta ina anan dan mu kyamaci abun mu nisance shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kamanta mana cewa tamkarkare ne yayi amai ya dawo ya lashe amansa don haka da kyauta da sadaka wannan baya halatta in mutum yayi ya dawo ya karbe an gane ko kamar yadda yake zawa a wani lafazi al'aidu fi sadaqati mai dawowa game da sadakar da yayi ya karbi don haka anan kina wannan hadisi ne lafazi ne wanda yake gamamme hatta da ɗaya daga hatta da ma'aurata sun shiga ƙarƙashin wannan hadisi miji ya ma matar shi kyauta daga baya ya zo ya karbe ko ita ta yi masa kyauta daga baya ta zo ta karbe to wannan hadisi ya hau kansu na cewa mai dawowa ya karɓe kyautar da ya tamkarkare ne da yake amai ya lashe amansa sannan malam ya zo da faɗa ta al'imamu zuhuri al'imamu zuhuri na faɗa fi man ƙala limra'atihi ga mutumin da ya faɗa ga matarsa ya ce da ita habili ba a basa daƙiƙi au kullahu wance a ya kamata ke bani kyautar wani ɓangare daga cikin sadakinki ya biya sadakinta jikka hamsin sai ce wance ina bukatar ki bani ko jikka ashirin a ciki ko kuma gaba ɗaya ma ki bani sadakin kimin kyautar shi ki yafe ni an gane bayan ya bata sadakin kenan bayan ya yanka mata sadaki ya bata sai ya nemi cewa ta yi masa kyautar wani bangare daga cikin sadakin au kullahu ko kuma ta yi masa kyautar sadakin gaba ɗaya ta yi masa kyautar sadakin ko kuma ta bashi wani bangare daga cikin sadakin sun malam yankus illa ya sira sannan wato ba a yi wani jinkiri kawai sai zamani ɗan kaɗan hata ƙwallaka ha sai gashi ya sake ta faraja atfihi sai ta dawo ta ce a kyautar da na maka dawo min da kayana قال الإمام الزهري يرد إليها دول يميدا متى sadakin da kyautar da ta masa. in kana khalabaha in yaudarar ta ce an gane ku in dai yaudarar ta ce daman ashe ya kudirce a zuciyarsa yana so ya sake ta ya lallashe ta ya mata wayo ta mushi kyautar wani bangare na sadakin ko kuma ta mushi kyautar sadakin gaba daya wannan bai ma ke banta ba ga sadaki ko da wata dukiyar ta ce can da to anan shine yace rubdu ilaiha in kana khalabaha in har yaudarar ta yi to dole zai dawo mata da kayanta lafazin khalabaha an ciro shi ne daga alkhilaba idan aka ce alkhilaba shine alkhadi'a yaudara ke shine yace ruddu ilaiha zai dawo mata da sadakinta wannan kyautar da ta masa kenan in kana khalabaha in har yaudarar ta wa in kanat a'aqathu an dibi nafsi in kwata bashi ne a dadin rai an gane ko a daɗin rai ba tare da tirsasa ta ba da yi laisa fi shay'in min amrihi khadi'a babu wata yaudara a cikin al'amarinsa ja ga wannan kyauta ta wuce in har a fi sabilillahi a cikin daɗin rai ya lallashe ta yi nemi ta yi masa kyauta ta yi masa kuma babu wata alama ta yaudara a cikin al'amarinsa Allah ya kaddara rabuwa tsakaninsu to ba maganar ta dawo akan wannan kyauta an gane ko in dai an tabbata babu wani alama ta yaudara a cikin al'amarinsa to ba maganar a dawo a tada wannan kyauta amma in an tabbatar da cewa akwai wata yaudara a cikin al'amarinsa to a nan dole ne wato ya dawo mata da kyautar da ta yi masa shi ne sai ya zo da aya ƙalallahu ta'ala ubangiji ta'ala ya ce fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan fa kuluhu hani'an mari'a idan har su mata sun dadada muku rai game da wani abu na sadaki ta ce ta yafe maka kaza wani bangare daga cikin sadakin ko kuma sadakin gaba ɗaya ta ce ta maka kyautar shi ubangiji ta'ala ya ce fa kuluhu hani'an mari'a ya ce ku ci abin da suka yafe muku na sadaki wato halak ce wadda take mai daɗin haɗiya kenan ku ci da daɗi domin a cikin daɗin rai suka yafe mu amma in ya kasance tirsa sati tila sati ta yi masa wannan kyauta ko ta yafe masa wani bangare na sadaki to wannan dole ne wannan kyauta ba ta yi ba dole sai an tada ta kenan sharaɗi a nan ya zamanto an ɗibi nafsin wato game da daɗin rai kenan a santa da yarda ta da amincewarta ne ganin damarta ne ta ɗauka ta yi maka kuma kasancewar irin haka dama yana kasancewa akwai mazan da za ka ga suna tirsasa matarsu suna tilasa su game da abin da yake hannunsu na dukiya cewa sai sun musu ita tana son zama da shi kuma sai ya zamanto yana mata barazana kamar yadda wani lokaci wani dan uwa da ya zama a nan yanzu baya nan ya auri wata matarsa tana da abin hannunta wallahi ita da kanta ta yi kira ta ce da Allah malam ta ce yana zauwa ta ce da Allah a biya ta ce ni ina son zama da shi amma duk abin da na ɗauko na albashi na da wani wannan sai ya ringa tursasa ni sai ya amshi kaga abu ne wanda yake tabbas ba a daɗin rai bane ba take mishi ita tana son zama da shi ta ki bashi kenan a nan kuma kasancewar wani al'amari ya biyo baya don haka bayya halatta ya zamanto don Allah ya kaddara cewa ita take karkashin ka ya zamanto ka ringa tirsasa ta ka ringa tilasa ta in abu ne a daɗin rai ta ɗauka ta baka in ka ga dama ka karba in baka ga dama ba kuma ka bar mata kayanta amma maganar ka tilasa ta wannan kwata-kwata bai halatta wannan kyauta in dai akan tilasawa ne to wannan ana iya tada ta amma in a daɗin rai ne babu wani al'amari ne yaudara to anan mutum yana iya wato anan idan mutum ya karbi wannan kyauta ba magana daga baya a dawo a tada shine anan kenan malam ya zo da wannan fatawa ta al-Imam Zuhri shine anan ya zo da wannan aya wadda ita ce dalilin shine kenan da ya ce mutumin da ya faɗa ga matarsa ya ce ba ni kyautar wani ɓangare na sadakinki ko ba ni sadakin gaba ɗaya ko abin da ya kama da haka shine sai ya ce sun madam yankus illa ya tsira bai yi wani jinkiri ba illa zamani ɗan kaɗan hatta tsallaka ha sai gashi kawai ya sake ta faraja fihi ta dawo ta ce wannan kyauta da ta masa ta fasa قال الإمام الزهري يتي يرد إليها دول زي داو متى دي كيوتت دا تمسا إن كان خلبها إن هر يودرت تني داما يا كربي كيوتر كينان داما دين يسكيتا وإن كانت أعطته أندي بنفسي إن كتا باشي ني أداء الري كينان با تارد يا ترسا ساتبا ليس في شيء من أمره خديعة باب وتي يودر أتكين على أمر رنسا جازا يتي وانا كيوتا تاوتي بام غنر أداو بايا sai ce kada Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa fa in ibna da kuma an shay'in minhu nafsan in har mata sun dada da zuciya game da wani abu daga cikin sadakin da kuka biya suka ce sun muku kyautar shi ko sun yafe muku fa kuluhu hani'an mari'a ubangiji ta'ala ya ce ku ci halak ce wadda take mai dadin hadiya sannan malam sai ya zo da hadisin ubaidullahi ibnu abdillah na faɗa cewa aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa lamma saqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lokacin da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nauyaya me ya nauyayar da jikin shi shine rashin lafiya don haka ta ce fashtar da waje uku rashin lafiyarsa ta tsananta ista'azana azwajahu sai ya nemi izinin matansa an yi da fi baiti wato a ci gaba da jiyarsa a ɗaki na ya nemi izinin su gaba ɗaya ya tura diyar shi fatima ta nema masa izini abun matansa na cewa a yi jiyar shi a ɗakin aisha allah ya ƙara mata yadda me yasa saboda wannan rabon kwana haƙƙinsu ne kenan a nan ba zai yi gaban kansa ba ya ce a kawai ga inda yake so ya zauna ya jiya dole sai ya nemi izininsu wannan yana nuna mana tsantsar adalci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa rabon kwana ba wajibi ba ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda da yawa daga cikin malamai sun tafi akan haka cewa yana daga cikin abin da Allah yake bance shi ba dole ba ne bai rabon kwana yakan iya janyo wata mata daga cikin matansa ya kwana da kwanuka iyayen da ya so wata kuwa ya maida ta gefe sai yan kwan kwana biyu sannan a kewaya Allah ya halatta masa haka kamar yadda yake cikin suratul ahzab turji man tasha'u min hunna wa tu'wi ilayka man tasha to amma tare da haka kenan sai ya rabon kwana tsakankanin su to shine anan ya nemi izinin su na cewa su ba shi damar aijiye shi wato a dakin aisha aisha ta ce fa'azin na lahu gaba ɗayansu suka ba shi izini a matsayin kenan sun masa kyautar kwanansu gaba ɗaya ba kharaja bainar rajulai ne ta kuɗu rijilahu la'arda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito kenan daga ɗakin waccan mata da yake kenan za a dawo da shi ɗakin aisha allah ya ƙara mata yadda lokacin da suka ba shi izina ya fito tsakanin mazaje guda biyu kenan sun wannan wato sun shiga kafaɗarsa shi ne ya ce ta hudu rijilahul arda wato ƙawahun shi wato suna sharar ƙasa kenan suna jan ƙasa bai iya takawa ma kenan a mutum biyu suka shiga kafaɗar shi aka janyo shi kenan kawabuwan shi suna jan ƙasa aka kai shi ɗakin aisha allah ya kara mata yadda wa kana bayna al-abbas wa bayna rajulin akar ya kasance tsakanin al-abbas ibn abdul muttalib amminsa kenan wan mahaifinsa sannan da wani mutum na daban kenan su ne suka shiga kafaɗar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya dama ɗaya hagu فقال عبيد الله عبيد الله ابن عمر wato ibn abdullah yake cewa fa zakartu ibn abbas wato sai na ambata ma abdullahi dan abbas ma qalat aisha wannan labari da aisha Allah ya kara mata yadda ta ba fa qala sai yace da ni wa hal tadri man ar-rajul alladhi lam tusammi aisha shin ko ka san wane ne mutumin da aisha bata ambata sunansa ba ta ce maka wa bainar rajulin akar tsakanin wani mutum na daban qultu la nace a ban san ba ko ne qala sai ya ce huwa ali ibn abi talib ai dayan ali dan abi talib ya fa'idantar da shi wata fa'ida ta musamman ita aisha da ta bashi wannan labari bata faɗa masa ba ɗayan mutumin to a nan da ya ambata ma abdullahi dan abbas shi ko sai ya fa'idantar da shi ya ce wannan mutumin da aisha ba ta bayyana maka sunansa ba wato shine aliyu allah ya kara masa yadda a takaice kenan malam ya zo da wannan hadisi kamar yadda shine ya yi ta'alikin shi a baya kenan wanda yana nuna in mace ta ma mijinta kyauta in dai babu wata yaudara a cikin al'amarinsa to wannan kyauta ta riga ta zarce an gane ko kaga kenan kyautar kwana da suka mushi na cewa a ci gaba da jiye shi a ɗakin aisha waɗannan kwanuka sun riga sun wuce a gaba suna iya cewa sun tada amma wannan abin da ya wuce ba maganar cewa a dawo da shi sannan malam ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'aidu fi hibatihi kalkal al'aidu fi hibatihi kalkalbi yaqiu thumma yaudu fi qayhi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mai dawowa game da kyautar da yayi ya karbe wato tamkar kare ne da ke amai ya dawo ya lashe amansa tamkar kare ne kenan zai yi amai ya dawo ya lashe amansa don haka dai a takaice shi ma wannan yana nuna kenan tsakanin ma'aurata in ɗaya daga cikinsu ya ma ɗan uwansa kyauta to ba maganar ya dawo kenan kamar yadda dai bayani ya gabata domin wannan hadisi ya haɗa koma wane ne wanda zai ma wani kyauta ya dawo ya karɓe to wannan hadisi ya hau kansa illa wanda kawai shari'a ta toge shine mahaifi kadai yake da yancin ya dawo ya karɓe kyautar da ya ma ɗansa kamar yadda bayani ya gabata wato an tambayi wannan muhammad ibn sirin yake faɗa wato wata mata ta ma mijinta kyauta sannan sai ta dawo ta ce ta ta da kyautar a lokacin nan suka kai ƙara wajen wani alkali daga cikin tabi'ai shine alkali shuraish a lokacin nan sai yake faɗa ga mijin shi mijin da ya kawo ƙara ya ce matar shi ta mishi kyauta kuma ta dawo ta tada sai ya ce shahida ka annaha wahabat laka min gairi kurhin wala hawan ina shaidun ka kawo shaidu waɗanda za su tabbatar da cewa kyautar nan da ta maka ba tirsasa ta kai ba kuma ba wata hanyar wulakanta ta ba ka sa ta maka wannan kyauta kawo shaidu ya ce wa illa fa yaminu halakar wahabat laka an kurhin wa hawan in ku baka kawo shaidu to zan rantsar da ita ta rantse mun cewa tilasa ta kai ka mata wannan kyauta ko kuma wulakanta ta kai har ta maka wannan kyauta ma'ana ka nuna mata cewa kawai dole ne in har tana son zama da kai kawai dole sai ta ba kaza to don haka wannan yana nuna kenan shi ma dalili ne wanda yake nuna in dai kenan akwai nau'i na tursasawa da abin da ya kama da haka to wannan kyauta ana iya tada ta amma in babu wani tursasawa da abin da ya kama da haka to ba maganar a dawo akan wannan kyauta kenan ta riga ta wuce kuma bugo da ƙari wannan yana nuna mana lalle in har kama mutum kyauta ya kamata a samu shaida akan wannan kyauta musamman abu wanda yake mai mahimmanci ya kamata a samu shaida babu hibatil mar'ati li ghairi zawjiha wa itqiha idza kana laha zawj fa huwa ja'izun in lam takun safiha fa idza kanat safihatan lam yajuz qala Allah ta'ala ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عبد الله عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير رضي الله عنه فأتصدق قال تصدقي ولا توئي فيوعى عليك قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نمير هو الحمداني الكوفي قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة هي بنت هي بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنفقي ولا تهسي فيهسي الله عليك ولا توئي فيوئي الله عليك قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث وابن سعد الفهمي المصري عن يزيد عن بكير عن قريب مولى بن عباس مولى بن عباس أن ميمونة بنت أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت رضي الله عنها أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي قال أو فعلت قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك وقال بكر بن مدر أنا أمر عن بكير عن كريب أن ميمونة رضي الله عنها أعتقت قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك المروزي قال أخبرنا يونس وابن يزيد العيلي عن الزهري عن عن عن عروة وابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرأ بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin kyauta ta mace ga wani ba mijinta ba misali macen aure ce ta ɗauki kyauta ta musamman ta ma wani ne hukuncin wannan kyauta da ta yi sai ya ce wa itikiha wato da ‘yantarwarta iza kana laha zaujin idan tana da miji mace ce tana da miji tana da bawa ko baiwa sai ta ‘yantar da bawan nata shin wannan bawa ya ‘yantu ko bai ‘yantu ba shi ne malam sai ya ce fa huwa ja'iz iza lam takun safiha wannan kyauta da wannan ‘yantar da bawa da ta yi wannan duka ya halatta in dai wato ba wawanya ba ce ba idan aka ce asafahu shine wauta me ake nihi da wauta shine wato rashin cikar hankali ya zamanto mutum baya da lura akan al'amura abubuwan da za su je su shine ya ce fahuwa ja'izun wannan kyauta ta halatta kenan ta zartu ba maganar a dawo sharaɗi idan lam takun safihatan idan bata zamanto ba wawanya ita matar kenan fa idza kanat safihatan idan ku ta zaman wanya ce lam ya juz ya ce wannan kyauta ba ta yi ba menene dalili shine ce qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa wala tu'tu sufaha'a amwalakum kar ku ba wato wawaye dukiyoyinku me ake nihin dukiyoyinku dukiyarsu wadda aka damka a hannunku da sunan cewa ku kula da ita to anan Allah sai ya jingina dukiyar zuwa cewa ta fice yanda ba za ka banzatar da dukiyarka haka kasancewar in aka damka dukiyar mutum a hannunka in dai ka tabbata wawa ne ba shiryayye ba ne to kar ka ɗauki wannan dukiya ka bashi domin in ka ba shi zai salwantar da ita da banzatar da ita to don haka kenan in ta kasance wawanya ce in ta yi kyauta wannan kyauta ba ta yi ba dole za a dawo a tada ta. an gane ko sawa'an wannan kyauta mijinta ne ta ma ko wani ne ta macen daban don shi sharaɗin kyauta a zartar da ita ya kasance shi wanda ya kyauta shiryayye ne amma duk wanda ya kasance wawa ne kowa ya ma kyauta to wannan kyauta ana iya dawowa a tadata shi ne anan malam sai zo da hadisin wato asma allah ya kara mata yadda asma'u diyar abubakar Allah yarda da su take faɗa take cewa na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce masa mali malun na ce ya rasulallah ba ni da wata dukiya illa ma a dakala alayya zubair sai iya abin da mijina a zubair ibn al-awwam ya shigo min da shi gida ba ni da wata dukiya ta musamman wadda zan ringa taimakawa kawai sai dai abin da zubair ya shigo min da shi gida wanda yake a matsayin nawa fa a tasaddaq ta ce ya rasulullahi zan iya ɗauka na yi sadaka da shi ƙara sai maza Allah ya ce mata tasaddaki ya ce maza ki sadaka maza Allah ya ce ƙwarai ki sadaka tasaddaki maza Allah ya ce ki sadaka wala tuɗi wato kada ki tsuke bakin aljihu fayu'a alaiki ke ma sai a tsuke miki bakin aljihu aljaza'u min jinsil amal me ake nihi wala tu'i an ciro shi ne daga alwi'a alwi'a shine burgani wanda ake zuba kuɗi kenan saboda in aka sa kenan yana da arzinzini a bakin shine ake tsukewa kenan shine ake kira da alwi'a kenan mutum ya tara dukiya ya yi burken da shine yace wala tu'i wato karki tsuke bakin aljihu ma'ana ki ciyarwa fayu'a alaiki ke ma sai a tsuke miki bakin aljihu duk wanda ya tare dukiya baya ciyarwa to ubangiji subhanahu wata'ala sai ya tsuke masa bakin aljihu wannan dukiya ba za ta kare Allah sai ya zare albarka daga cikinta kuma shi kanshi mai dukiyar ba zai amfana da ita balantana ya amfana da amma ita dukiya matukar ana ciyar da ita to ubangiji ta'ala yakan saka albarka a cikinta dukiyar ta yi ta bunƙasa kai ka amfana kuma sannan kuma ka amfanar da jama'a kenan tsoke bakin aljihu baya tara dukiya iya abin da yake tara dukiya shine ciyar da ita kana yawan ciyar da dukiya ubangiji ta'ala yana ƙara buɗa maka hanyoyin samu saboda alƙawari yayi wa ma an faqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa dukiya ba ta tawaya a sababin sadaka ma'ana ciyarwa duk dukiyar da ake ciyar da ita ba ta tawaya ko da a ganin idan ka kana ganin wani abu ya rabu to abun Allah subhanahu wa ta'ala bai rabu ba gaba ta yi ba baya ba to shine anan manzon Allah ya ce da ta tambaye shi ta ce ya rasulullahi ba ni da wata dukiya illa kawai abin da mijina Az-Zubair ya shigo min gida da shi kenan na abincinta ita da 'ya'yanta da sauran abubuwan da yake ba su dai na ɗaurinsu ta ce shi ne ta ce fa a tasaddaq ana an shafe shi hamzatu istifaha a fa a tasaddaq ce ya rasulullahi zan yi sadaka daga cikin wannan abin da ya shigo min da shi maza Allah ya ce mata tasaddaqi ya ce ki sadaka wala tu'i maza Allah ya ce karki tsuke bakin aljihu ma'ana karki kwanti buluke kenan shine alwi'a kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa wa jama'a fa'au'a ya tara dukiya kenan yayi kwanti yayi bulukenta wai yana jiran kamar misali irin masifin zamani ko da an shiga wani yanayi wanda yake na kunci to shi daman fa yayi tanadi yayi katibu sai ya ce wala tu'i maza Allah ya ce karki tsuke bakin aljihu fa yu'a alaiki ke ma sai a tsuke miki bakin aljihu sannan malam ya zo da hadisi na biyu hadisin fatima bintul munzir daga asma Allah ya kara mata yadda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mata ya ce mata amfiki manzon Allah ya ce ya ke asma ki ciyar da dukiya ki ciyar da abin da Allah ya hore miki wala tuhsi karki ringa gididdiga fa yuhsi Allahu alayki ubangiji ta'ala sai ya miki gididdiga dan haka ba a son ya zamanto mutum yana gididdiga game da abin da yake ciyarwa ko game da ciyar da zaka samu wani bangaren hatta da abin da yake ciyar da iyalinsa sai ya ringa gididdiga na kashe kaza na kashe kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza in dai abu ya kama babu israfi a cikin shi ba mu albazuranci to ba a bukatar mutum ya ringa kididdiga kar ka zamanto kana kididdiga game da abin da kake ciyarwa na dukiya wane ma in bashi kaza wane ma in yi kaza wane ma sai na bashi kaza wane ma sai na bashi kaza ba a bukatar haka in dai akwai ya kama a bada to ka dauka ka bada kar ka yi kididdiga shi ne ya ce mata wala tuhusi kar ki yi kididdiga fa yuhsi Allahu alayki Allah sai ya miki kididdiga Allah sai ya miki kididdiga kenan aljaza'u min jinsil amal in kayi kididdiga ubangiji ta'ala sai ya maka kididdiga amma in ka ciyar ba tare da kididdiga ba ubangiji subhanahu ta'ala zai ta buɗa maka hanyoyin samu ba tare da wani lissafi ba maza Allah ya ce wala tu'i kar ki tsuke bakin aljihu fa yu'i Allahu alayki ubangiji ta'ala sai ya tsuke miki bakin aljihu duk wanda ya jimke hannunsa baya ciyarwa to ubangiji subhanahu ta'ala wato ubangiji ta'ala zai jinke masa shine aljaza'u min jinsil amal kamar yadda yace wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atu misluha haka yace hal jaza'ul ihsani illa al ihsan shine yace wala tusi karki yi kididdiga game da abin da kike ciyarwa in har kika yi kididdiga fa yuhsi Allahu alayki Allah sai ya miki kididdiga wala tuɗi ya ce karki tsuke bakin aljihu ita ciyarwa inda ciyarwar ta kama fayu iyallahu alaiki in har kika tsuke bakin aljihu ubangiji ta'ala sai ya tsuke miki kaga a takaice wannan hadisi yana nuna mana cewa duk abin da mace za ta ɗauka ta ciyar ta yi sadaka ko ta yi kyauta daga cikin dukiyarta to in dai ya kasance shiryayya ce ba wawanya ba ce ba wannan kyauta ta yi ba maganar a dawo ba kuma wannan yana daga cikin kyawun karantarwa kyawun fuska ta addinin musulunci mace musulunci ya ba ta yanci game da dukiyarta abinda ta mallaka za ta iya tasarrufi da dukiyarta ba sai an sa mata wani shamaki ba akan haka dukiyarta ce ta ta ce tana iya yin abinda ta ga dama da ita inda ya dace ma shari'a ko da babu izinin miji kamar yadda bugu da kari wannan hadisi na uku hadisin wato kurai yantaccen bawa ne na abdullahi dan abbas yake cewa lalle maimuna bintul haris matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam allah ya kara mata yadda ta ba shi labarin cewa wani lokaci ta yantar da baiwarta ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أما بتنمي إذن مزا الله صلى الله عليه وسلم lokacin da za ta yantar da wannan baiwa falamma kana yawmu allazi yaduru alaiha fihi yayin da kwananta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke zagayowa gare ta a cikin sa wato kwananta ya kewayo qalat da manzon Allah ya zo gidanta sai take ce masa a sha'arta ya rasulullah anni a ataqtu walidati tace ya manzon Allah shin ba ka da sanin cewa na yantar da wato baiwata shin kana sanar da cewa na yantar da baiwata qala sai manzon Allah ya ce a wa fa'alt haka kika yi kin yantar da ita qalat na'am tace kwarai qala sai manzon Allah ya ce amma innaki law a ataitiha akhawadaki da a ce ita wannan baiwa ta kin yi kyauta da ita ga dangin mahaifiyarki kana a azama da ajirki da ya fi girma ga ladanki da ladan ya fi girma abun Allah inda a ce dangin mahaifiyar kiki ka ba da ladan ya girma yasa saboda a cikin dangin mahaifiyarta akwai wata yan uwar mahaifiyarta wanda ita ba ta da bai wadda ba ta da wanda ke zuwa mata kiwo yake mata kiwo ita da kanta take zuwa kiwo kamar yadda yake cikin wata riwaya maza Allah yake cewa da kin ba yan uwar mahaifiyarki ai da ta huta kenan da ta samu wanda zai ringa mata kiwo da yin haka kin da ya fi girman lada gare ki don haka wannan yana nuna cewa a duk lokacin da mutum ya yi kyauta in dai ga wanda kyauta ko sadaka ga wanda ke akwai zumunta tsakanin shi da shi to wannan kyauta ta filada wannan sadaka ta filada shi ne anan manzo Allah ya ce amma innaki law a abaitiha akhawalaki kana a'zama li ajriki inda a ce dangin mahaifiyarki kika ma wannan kyauta kika ba kika yi kyauta da wannan baiwa ta ki maza Allah ya shida ladan ki ya fi girma abun Allah a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana mace a iya abin da ta mallaka na dukiyarta za ta iya kyauta za ta iya yin sadaka ba tare da ta nemi izini ko shawara ta mijinta in ta nemi shawara ta shi ko ta nemi izinin shi wannan wata kyautatawa ce ta musamman amma in ta yi ba tare da ta nemi izinin shi ko shawarar shi ba laifi ba ta yi an gane ko kuma in har shiryayya ce to ba maganar a dawo a tada wannan kyauta kaga anan baiwa ce fa take da ita ita mai muna amma ta yantar da baiwar ba tare da ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta nemi izinin shi ba da ya zagayo gidanta sai take ba shi labari yace haka aka yi ta ce sai yake nuna mata cewa inda ta faɗa masa to da ga abin da ya fi dacewa ta yi kenan inda ta yi kyauta da baiwar ga dangin mahaifiyarta to wannan da ya fi lada kenan a nan wannan yana nuna mana lalle yana dacewa ta nemi shawara ta nemi izini an gane ko amma in ba ta nemi izini ba ta nemi shawara ba ba laifi ba ta yi domin a nan mazan Allah sallallahu alaihi wasallama bai jingina kuskure wato ga maimuna iya kawai ya nuna mata inda kaza ta yi to daga abin da ya fi dacewa amma wannan yantarwa da ta yi to wani ya riga ya zartu ba maganar a dawo baya sannan ma da ya zo da hadisi na hudu a baban hadisin aisha allah ya kara mata yadda take faɗa cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yi nihin bulaguro a fara'a baina nisa'ihi manzon Allah yakan yi ƙuri'a tsakanin matansa an gane ko idan aka ce ƙuri'a wannan dai larabci ne shine a Hausa ake cewa ƙuri'a a Hausa ana kiranta walawala kenan a rubuta sunaye kenan a walwala sai sannan a ɗauko kenan wanda aka ɗauko kenan wannan shine ya rabauta kamar misali abu ɗaya ne bai yiwuwa a ce kowa an bashi to kuma ba wasu ba za su dangana ba su bar ma ɗaya daga cikinsu to yaya za a yi sai a yi ƙuri'a misali ko uku ne wannan sai a rubuta ko a kowa a rubuta sunan shi kawai ko kuma a bada lambobi kai lamba ɗaya shi lamba biyu shi lamba uku a rubuta a takarda kenan a dunkule sannan a saka su cikin ko wata hula kenan a girgiza sannan sai a sa wani ya ɗauko ko kuma a rubuta ɗaya ita ce samuwa sauran dukkansu sai a sa su banza ne kenan sai a walwala sai a ce kowa ya je ya ɗauko kenan a cikin wanda ya ɗauko kenan samu wannan shi ya cancanta wanda ya ɗauko takarda wadda babu komai a cikinta kenan wannan shi bai da rabu shine ake kira da kuri'a kenan wannan ita ce kuri'ar da shari'a ta tabbatar da ita kenan wala wala amma ba magana wata kuri'atul anbiya da ake yi wannan nau'i ne na diba wanda in ka je wajen malam sai ya kawo wani hatimi wanda gida-gida ne a kowane gida an rubuta sunan annabi daga cikin annabawa sai ce dora hannunka kan annabin da ka dora hannun kan gidan da ka dora wannan annabin sai ya koma wata fari sai ya karanto tarihin wannan annabi in wanda ba a sha gumurzu bane ba bai sha wahala da yawa ba sai a ce wannan al'amari na ka ai akwai alkhairi ya yi in ko wanda an dan goga ne sai a ce wannan sai an yi aiki in ko wanda an sha daga ne an sha jarrabawa irin su annabi ayyub alaihi salam sai a ce a kwata kwata wannan al'amari bai yi ba ita ce suke kira qur'atul anbiya nau'i ne wanda yake na diba amma ita wannan qur'a ita ce wanda shari'a ta tabbatar da ita wanda kuma nassi ne na alqur'ani ya tabbatar da ita kamar yadda yake cikin suratu safat fasahama fakana min al-mudhabi annabi yunus alaihi salam to shine anan yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza arada safara idan yayi nihin bulaguro a qara'a baina nisa'ihi manzon Allah yakan yi ƙuri'a tsakanin matan shi kenan a rubuta sunayensu gaba daya a saka cikin wani abu fa ayyatuhunna kharaja samuha kharaja biha ma'ahu duk wadda rabanta ya hutu sunanta ya hutu kenan da ita manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zai tafi kamar misali mata hudu ne sai a rubuta sunayen su gaba ɗaya a saka cikin wata hula sai a sa yaro a ce dauko ɗaya daga ciki kenan kowace an rubuta sunanta kenan wadda aka ɗauko to da ita za a yi haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake wannan tsakanin matan shi kenan in zai yi bulaguro wadda kenan sunanta ya hutu da ita ake tafiya wa kana yaqsimu li kulli imra'atin minhunna yawmaha wa laylataha kowace mata daga cikin matansa gaba daya manzon Allah ya karraban kwana gare ta yini da dare an gane ko yini da dare kenan gaba daya yini da dare sai ce gaira anna saudata binta zam'a sai dai sauda diyar zam'a wahabat yawmaha wa laylataha li aisha zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam banda matar shi saudatu bintu zam'a ita ce ta yi kyauta da kwananta da yininta gaba ɗaya ga aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tautagi bi zalika rida rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tana neman yarda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan kyautar kwananta da ta ma aisha nata kenan ta hada ma aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan neman yarda ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shi ma yana nuna cewa kenan mace in ta yi kyauta ga wani ba mijinta ba in dai shiryayya ce wannan kyauta da kamar yadda a nan ita sauda kaga haƙƙi ne nata kwananta ne ta ɗauka sai ta ba aisha inda a ce shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ba wannan kwana kenan sai matar da ya ga dama misali kai ne kana da mace uku ɗaya daga cikinsu sai ta ce wane na baka kwana na je ka inda kake so na baka kwana na kaga anan sai wanda ka zaba za ka yi amma in ita ta ayyana ta ce na ba wance kwana na to wannan wadda ta ba kwanan dole ɗakin ta za ka yi to don haka ita a nan sauda kwanan na ta aisha ta ba me yasa saboda ta tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi son Aisha daga cikin matansa gaba daya don haka ta masa wannan kyauta domin ta sami yarda da amincewa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka dai a takaice babar da bada yin kenan mace tana iya yin kyauta ga wani ba mijinta ba ko ta yantar da bawa kenan in ta yi wannan kyauta ta halatta ko da bata nemi izinin shi ba sharaɗi dai ya zamanto kenan shiryayya ce ba wawanya ba ce dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك